أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الحمد أما بعد yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu iko muka ga wannan makaranta mai albarka don mu kan da addinin musulunci da aka zaba wato asabar din ga na hadisi daga Ibrahim wa Malik za mu tashi daga hadisi na arba'in zuwa ga abin da ya sabaka a cikin kauci na ulu'in la'ini dalilin da ya sa ya zama wajibi ko farilla ga mutumin da ya bacci wato ya sake alwala to bacci na ka kare alwala idan kama ila salat ne da ya zuwa sallah ya shahada da ya haya an malikin ana bin dinadi ya haya zan tani labari daga malik malik daga abin zinadi shi kuma daga araji ana biho daga biho rarrata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalma ga alaji idan da kaza da kum in dan ku ya farka min naumihi daga baccinsa falle ga silje da ku ya wanke hannunsa kabla an yi laha hi wa ruhi kafin ya shigar da hannun cikin ruwan da zai yi alwala ashe da an ba da ti ko kazanta ke sawa wanke hannu ya zama sunna kafin a zo mashi ba a cikin kwariya ko kuma kafin a fara wanke fuska wayan na adakum domin ɗayan ku la ya dare bai sani ba aina ba ta biya duhu aina hannunsa ya kwana kuma zahirin aya ma sai a riƙa ku mutum idan salati da kiramu yayi wa da zina amanu idan ku mutum idan salati faqtulu wujuhakum wa'adakum illa marafiq ana ka samu ayar almalla sai malaman suka fasar ta idan kun mutum kun tashi nan ma'ana in kun tashi daga bacci ne yawwa duk wanda ya bacci to alwala da babu alwala ta kare wa hadathani al-malik an zaid ibn aslama an umar ibn khattab qala yace ya zanta daga malik daga zaid ibn aslama la yace lalle umar dan khattab qala ya ce idan na ma'adukum wudda jahal in ɗayan ku yi bacci a kwance wani da wallahi ya shi alwala domin kasan an da ina kan in bacci ya yi nauyi kaga wani hadisi ne kamar bacci a kwance shine ne nauyin bacci daman baccin a masar malikiya an kasa shi wato wato kashi kashi akwai bacci gaje kusan kashi hudu suka raba bacci babban bacci dai wanda ya fi kowanne ya girma shine bacci mai nauyi mai tsawo nauyi da wasu ilu ke nan yan kululuwa sun aka yi alwala babu ka dade kana bacci kuma baka jin harkokin mutane alwala babu kuma a nan asiru sakidin wanda aka yi gajere ba a daidai baccin ba amma kuma a jin harkokin mutane ya rauraya shi ma da yan kululuwa kaga wannan shi ya fadara a wannan hadisi cewar bacci a kwance yawa dogon bacci kuma amma sa sauka an dade amma kuma kana jin maganganun mutane a yanzu zama nama shi ko mu da haji a kai kan wala gajere sa sauka shi ko kwata kwata bai da bukatun alwala shi ga zai da ya sallah kullu wa hadathani al malik ya zanta da daga malik an zai da mun azar da gazi dan salama an da da hadin ayati lalle ki tafsiri wato fataran wannan aya da take cewa ya yi wa lalina amon ya masu imani idan kuma ta tsila salatin wanda ya zuwa sallah kawai da duhu zuwa kun ku wanke fuskokinku waye da yakun da hannayenku ila maraji ya zuwa guyoyin hannu wa mutahu bi ru'usikum ku shafa kawunanku wa arjulakum da sawayenku ku wanke su ila alkabaini ya zuwa idanuwan sawu yace do anna zalika wannan aya tafsirinta idan kuma mutum mun maraji sun guda daga wuraren kwanciya yari ana nufin annabi bace kala ya haya kala malikum ya haya ce malikun ya ce al'amur inda na lamari mu a wurin wato malikiya kenan ko kuma ahal ilmi annahu lamirin sha'ani la tawalla mutum ba zai kaji alwala min ru'atin don abu sai da wanke kawai wala min da haka wani min jini zuwa jikin mutum ko a kabarsa ko a ina sai da wanke jina ma ba ta gyara wala wala min kayin haka nan mugunya irin tsiwa din nan ya tilu min jihadi ya rinka zuba yana gudu daga jikin mutum duka wannan ba zai bata alwala sai da wanke wannan kazanta ko alwala na nan wala da walau ba zai alwala ba shi mutu illa min adas sai kaji kari ko abu guda biyar ne su ake kira kari guda biyu ta gaban mutum ta bayansa guda uku ta gabansa na bayansa da bayan gida da fitinsa wannan sun wani alwala na gabansa da fitsari da mazi da waji sun wani alwala bayan magana mani ba domin shi yana wajin tawakkali ya fi ƙarfin alwala ma sai dai ɗin gurungun amma waɗannan su kuma alwala ne mazi dai ruwa ne fari siriri shi ne mazi wanda ke fita yawanci wajen sha'awa wannan gina shi ko waje karshe a yi galibi yake zuwa to da zai zo ba ni ƙarin ma to zai sa dole zan sake alwala shi kuma ruwa ne fari mai ɗan kauri yawwa illa min harakan sai kari ya karbi mai zakari shi ma karin sai in ya fita ta zakari tukunna da za a kula mutum wanda kamar za ka yi sun samu a kula ciki ya yi kaga bai kalli wani ya yi ta ai ba kalli ba ya yi kaga wannan shi au duburin ko kuma ya fita duburan mutum au nomin ko bacci abu ukun na sun wani abun da ya fita a zakari shi ma malamai sun ce na al'ada lan na duru ba abu mai sa'i sa'i ba wata ran gashi ana ganin da kofar zakari su wata ran tsuda ana ganta kofar tsakar da su wata ran tsako ana ganta kofar tsakar da su ko kashi ko kuma cikin dubar mutum kawai sai ga ya ji wani dan abu ya kamar yana dan suka sa yana zaruwa sai ga kashi duk ana yin haka irin waɗannan a to wannan ba abin da aka san su bane ba za su wani arbana ba mai suna bayan gida dai ko tsutsa ko fitsari ko mazi ko wadi su ne suke ware alwallah an gane ko ya bacci kuma وحدثني عن مالك يا ذن تدني daga مالك النافع daga نافع annabi Umar ne dan Umara kare yana yana bacci jalisan a zaune kuma ya salli sannan ya salla wala ta wado ba ta shi alwala at-tuhuru yin tsarki lilwulu'i domin alwala hadathani yahya an malikin yahya zan ta daga malikin an sabuwa da bin sulaimin daga wani mai suna safwan dan sulaimin an sa'id ibn salmata daga sa'id dan salma min aliban al-azraqi daga aliban al-azraqi yake ana mujid ibn abi burda ya zo daga wato mujira dan baban burda wa huwa shi kuma min bani abdudari wani mutum daga wata kabila kin sa bani abdudari anna wata ne a bahura da shi ya ji a bahura ya kule na ta ja'a rajulun wadan wani mutum ya zo إلى رسول الله ذاك ما عشان الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه يا رسول الله يا ما عشان الله إن أنا ركبوا في البحر منع هوا تكن تيكو ونعمل معنا القليل من الماء تعرض موكا نوشلوا كتر واندا لا مودن كتا saboda ka hawo da kun ba ta wake daga radewa in an ja usan ba da mu da saboda zartsin sai yayi yawa to wannan ruwa da muka zubo da shi a cikin teku ruwan karan ne wanta wallana bihi in mun yi Allah da wannan ruwa dan karan ya kare ba mu da ruwan sha a dishina za mu jiki zuwa haka na ta wanda ubihi shin ma ai Allah da shi ruwan tekun na mu ko mu ta sai tambaya annabi wannan magana eh haka sahabi ya tambaya wannan ya tambaya annabi wannan magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajin alaji huwa dahuru ai shi abun tsarki ne ma a huruwansa الطهور ماوي abun tsarki na ruwan teku yana tsarki yana tsarkakewa alhillu mai ta duku mujansa kuma halali duk abin da zai iya numfashi a ruwa ne daban ruwa ba wai wanda ya ruwa ba yau in iya ruwa ne ai ko a ruwa aka shiga sai an dage a wuce kare kare ba karamin gwani bane a ruwa kare kare ba karamin gwani bane gwani ne kare ainihin a ruwa to amma ba na roba ne zan ba a numajar ba yawa kaga sun ji ada ruwa sun ji arzu sun ruwa amma ba la kansu a waje suke yawo ruwa ba da limba cikin su agwage duga su na su jinya da sauransu haka suke suna yawo alwa sun ce ruwa idan ya kaga agwagwa mata da cikin wannan banda kwakwa din na cikin tsuntsaye ko da ya ka samu mai ciwo ruwan agwagwa sai dai na ruwa in ba tsuntsayen ruwa ba ba wanda ya ga agwagwa ruwa sai kwakwa kwakwa kan ya ga agwagwa ruwa to amma dai ba lulluwa suke su zauna numfashi a ruwa don haka kaga na tudu saboda haka sai wanda yake lulluwa a ruwa shi ne ruwa to to shi musansa halal ne shi dabban da zai iya rayuwa a teku a ruwa ma kowane irin wani har da kaguwa shi ne sardadu a larabci wa dasa ne an malikin ya zanta daga malik an ita ga bin abdullahi ita ga dan abdullahi bin abi dalha daga ita ga dan abdullah dan abi dalha abdullah dan abi dalha an humaida binti abi ubaida bunu farwata an khalatiha ta ji zancen a wajen wata kanwar jatumar ta ko koyar jatumar ta uwar jatuma dai ko tana sama da jatuma ko kan da jahala sai suna kabsatu binti kabi bin malik kyauta yar kabu kabu dan malik وكان داغر جدا ابن ابي قتاده الانصاري واتا دان ابي قتاده الانصاري انا aka bar na ita ba ta labari tace mata Allah ba qatada da kal alika wata ran baban qatada ya shigo wajenta wata kabat lahu waru'a waru'a sai ta zuba masa ruwan alwala gulmati wuru'u da ruwan wau alwala wa ru'u da fata arwa kuma ruwan alwala to ta zuwa masa ruwan alwala kenan maja'at shirratu sai mage ta zo wato kulli yake ne sai ta raba da shanu daga wannan ruwa fa ga alhar ina ji ko sai karkata mata koyi da koyi ta mara magen tulu sai karkata magen don ta sha a ta shi rubat har magen ta sha kalar ka wuce da kamshe ta ce farani sai gani din nan anzuru ilai gani ina kallon sa faƙala sai ce mini a tajo mini ya mata a ji ji ɗan uwana kina mamaki ne qalat ta ce fa qultu sai na ce masa na'am eh ina mamaki an sa ma ruwan Allah ka kar ka ta mai wannan dabba tana da faƙala sai ce to inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma kin Allah ya ce innaha laysa bi najasa wa ji ho ba najasa ba kai dan ganin kwaci kwacin da abun take ji take sa cikin najasa ko wannan ko sakin sun sani kankani ne wannan shafi kankani ko da man kankani kuma halalin ma ana cin kankani sa waru a wannan lokacin yawwa inna ma yabna dawaji ita daga masu kewayawa alaiku a kanku awai dawafa amma rawun ya yi shakkar abin da ya masa da lamirin tafsiri a ga masa labarin ko da lamirin tabi dawaji na aika kamar maza masu kewayawa dawafa kuma kamar mata masu kewayawa ka gane ko kala ya ya kara malikun ya ce malikun ya ce la ba ta ifa laifi da wannan illa an yura dai dai an ga alafa min ha najazatun an ga najaza a bakinta dan kuma ruwan sai a zuwa duba ta launa ya tanna idan babu wani aiki ko dan dan ya tanna idan ba zai aiki ba an gane ko kowa da nan ko abuko ne da ne ne da mukun da ba wa da nan malikin ya zanta daga malikin Ali Abu Sa'id daga dan Sa'idu har Muhammad ibn Ibrahim daga Muhammad ibn Ibrahim al-Harith al-Taymi Ali Abu Abdurrahman ibn Hadid ana Umar ibn Kadabi karaja kalli Umar dan Kadabi ya fita rakibin a cikin wata tarauka fi Amr ibn al-As a cikin ayar na akwai Amr dan As a tawara du hawalan suka je bakin wani tafki wa qala Umar Amr ibn al-As yace da sahibi hawl ga mai wannan fadama ya sahibal hauli ya mai wannan tarki ko fadama har da rudu haulaka sibau za ku da ruwa su yi wannan ibada ne da dokin namun daji suna shigowa cikin wannan kamar su kura ya su zakuki suna gangarawa cikin koramar kallon su sha ruwa fakala umar bin kaji ya sahibal hauli ka mai kogi ne magana ne yace ya mai kauci la tukbirna karka ba mu labari fa inna naru ala sibai wa tardu alaina ai muna gangarawa mu tayar namun daji namun daji ma na gangarawa mu tayar saboda haka inda suka sha ruwa ba zai zama na jina ba sai a ji a shaƙo a ci ba a ci abin da ake a irin sa aka faɗa ai irin sa ake faɗa ai eh ai wani ma shi ke yin tafkin da kansa eh wani shi ke tafkin da kansa kamar ya ake ga mana duk kamar dan dama haka ba ana ta ruwa ruwa ba in ka tattara ka sai ta mana hanyar ruwa ya zo dinga taruwa a wurin ne da nan ya zama kai ne tafki ne ruwa da abu da yawa a wurin ya tafi a dinka da shi da irin wannan ina mun daji sako za su tambaye ka ne ya lafiya yi ya kai ma ya kaka wa haddasa ne da malikin ya zanta daga malikin annasin daga nadu ana abla bin umar lalle abla dan umara kana ya kula cewa idan kana rijal wa nisa'u a in kana kai in kana rijal wa nisa'u lalle lalle mata da maza ai maza da mata sun kasance shi da malam rasulullahi zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yadda wadda wani jama'a suka yi alwala gaba ki da zan mu kwana nan mu tashi akan kauji na gaba da mun karanta kauji biyu sai mu kwana nan sai nan la ba mu zuba goro ko da mu dan dora mu dan sake kauji ko nan sun sace na gaba na'am